الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin sahalewa da yarjewa na mahalici subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatunmu a cikin littafin irshadu ulil basair na الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى a wannan almuru na goma sha shida ga watan sha'ban alif da ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya wanda ya dace da takwas ga watan uku dubu biyu da ashirin da uku miladiya mun fara karatu a cikin tambaya ta goma sha biyu mas'ala ta goma sha biyu عن كيفية تطهير الأشياء المتنجسة وهل يجب للصلاة أم لا مفارقة با أوكي wannan matsala tambaya ce game da kaifiyatu tafhiril ashiya yadda ake tsarkake abubuwa almutanajjisa waɗanda suka gamu da najasa akwai bambanci tsakanin al'ashiya'un najisa da al'ashiya'ul mutanajjisa annajisa shi abun ne najasa ne almutanajjis shi kuma najasa ce ta same shi ta ji an ce annajis to haƙiƙanin najasa ce kamar fitsari annajis ne kamar turoso annajis ne jini annajis ne amma almutanajjis shine ma halla fihi najis abinda najasa ta shiga cikinsa tare da cewa shi din a hakikaninsa ba najasa ba to yanzu maganar da muke yi shine yaya ake tsarkake abubuwan da najasa ta same su, tufafinka mai tsarki sai najasa ta same shi, jikinka mai tsarki sai najasa ta same shi, ruwanka mai tsarki sai najasa ta same shi, yaya ake tsarkakewa inda samunsa ta yi, wahal ya jibulin salati amla kuma shin wannan tsarkakewan yana wajaba ne don yin sallah amla ko kuma a'a wajibi ne ko ba sallah za a yi ba an gane idan ka san cewa rigarka akwai najasa wai da zaran ka san akwai najasa ya zama wajibi ka tsarkake wannan najasa ko kuma baya zama wajibi sai in sallah za ka yi tambaya ce muhimmiya ba yawwa aljawab mala yace amsa annajasatu thalathatu anwa'i ita kanta najasa kala uku ne nau'i uku ne khafifun akwai najasa mai sassauci wa thaqilun akwai najasa mai nauyin lamari, wa mutawassitun akwai najasa matsakaiciya, ita ba ta yi ƙasa daidai da wato mai sassauci ba, kuma ba ta yi sama daidai da najasa mai nauyi ba. Wato, shari'a ta dubi najasa ta waɗannan ɓangarorin guda uku. to malam zai mana bayanin su daki daki fa ammal khafifu minan najasati mala yace amma najasa wacce take me sassauci fa mithlu bawlil gulami as-saghiri kamar misalin fitsarin yaro karami alladhi lam ya'kul at-ta'ama li shahwa wanda bai kai ya ci abinci don bukata ba nan shahawa wato bukatarsa ta ta yana bukatar abinci an yi wannan kaidin domin a cire wanda ake masa dure na abincin bai kai shi ya ci abinci don yana sha'awar abincin ba shayar da shi ake to amma uwar saboda karancin ruwan nono ko saboda rage kanta hidima sai tana masa dure na abincin da ba nonon ba ba dan shi din yana da bukatuwa zuwa ga wannan ɗin ba shi shi ne ma'anar ƙaidin abin nan to idan har irin wannan ɗuran ake masa to hukuncin sa hukuncin wanda ake shayar da shi kaga wannan yana maka kenan ƙaidin faɗin annabi sallama lam ya'kul at'am wanda baya cin abinci ya zo da shi mutlakan sawa'un baya cin abincin nan saboda baya bukata ne ko kuma saboda bai kai saboda saboda yana bukata ne bai ci ba ko kuma bai kai ma ya bukata ba fa hadha yakfi fihi nadha ko fa hadha yakfi fihi nadhuhu bil ma'i marratan wahida wannan najasa ce mai sassauci irin wannan fitsari to yayyafi sau daya yana wadatarwa na yafi fihi me to duk ɗaya ne yayyafi gamru shine jika shi eh nafku kuma shine yayyafa eh yayyafin kuma ba yayyafi irin na ba wuce ba dama haka a dan ba wuce zaka ga sai kaljura sai ya haka sai shine yayyafi a wajen bahaushe a jika shi shine ake nufi da yayyafi eh jika shi to idan aka jike wurin da ruwa to ba bukatar sai an sa shi sai an wanke an dirje an sille da sabulu an matse to shi ake nufi da yayyafi a jika shi amma ba dole sai an matse ba qaulan wahidan fil mazhabi malam yace wannan magana ce guda ɗaya a mazhaba babu sabani kenan kama sabatat bihil ahadithu kamar yadda hadisai suka tabbatar da hakan din wanda kuma kun sani wa qalquhu akhaffu hukman min bawlihi kuma irin wannan yaro amansa ma yafi sassauci na hukunci sama da fitsarinsa wato amansa bai ma kai fitsarinsa tare da cewa fitsarin nasa yana da sassauci in an yayyafa ruwa yayi to tare da haka amansa kuma bai kai ma fitsarin ba kenan koda a ce shi idan shi aman ne koda ba a yayyafin ba to wannan ba zai cutar ba ba zai cutar ba ka iya cewa in aka share shi tunda abu ne abun kyama in aka share shi ya wadata wa kadhalika ala sahihi mala yace haka kuma bisa ingantaccen zance al-mazib mazi da yake bisa ingantaccen zance ma'ana hatta a mazhabar an samu safani akan shin mazi sai an wanke shi ne ko kuma shi ma irin fitsarin yaro ne yayyafi ma ya wadata to sai malam yace zance mai inganci mazi ma haka yake fa innahu yakfi fihi nasu shi ma a jika wajen ya wadatar kama tabbata bihil hadithu kamar yadda hadisi ya tabbata akan haka wa huwa almuwafiqu li hikmati almashaqqa kuma shine ya dace da hikima irin da, da hikima irin ta wahala shari'a takan yi la'akari da wahala sai ta sassauta hukunci a guraren da ake tsammanin wahala ko da kuwa a hakika ba a samu wahalar ba amma dai takan yi la'akari da mahallin sai ta ba da sassauci idan kuma shari'a ta riga ta ba da sassauci ga wani mahalli lura da mashakka to ko da ba a san mashakkar ba wannan sassaucin yana nan an gane ku don haka a, zance mai inganci akan mazima haka ne da malam yace kamar yadda hadisi ya tabbata da hakan shi ma hadisin kun san shi hadisin miqdad ibn al-aswad radiyallahu ta'ala anhu wanda sayyidina ali ya aike shi ya tambaya masa manzo Allah sallama shi yana da yawan yin mazi kuma yana kunya tambaya da kansa saboda yana auren na na Fatima radiyallahu ta'ala anha to kuma a cikin amsar da Annabi alaihi salatu wassalam ya ba wa Miqdad zuwa ga Sayyidina Ali akwai riwaya da ta zo cewa falyanzah farjahu thumma liyatawadda yawa ya ya ya ya jika wato abinan abinan gabansa sannan ya alwala ko saubahu ya jika tufafin nasa sannan sai alwalarsa don haka ya tabbata cewa mazi jika tufafi wurin da mazi ya taba yana wadatarwa ba sai an matse an wanke ba wa mithluhu annajasatu ala asfalil khuffi wal hidha'i irin wannan ne najasa mai sassauci irin wannan ne annajasatu ala asfalil khuffi najasar da take kasan khuffi wal hida'i da takalmi fa yakfi masuha bil ardi wat turabi ya wadatar a share da ƙasa a share da ƙasa da ƙasa ko da ƙasa a share bil ardi da ƙasa wa turabi da ƙasa shi ƙasa an san meye ƙasa ƙasa kuma ba ita ba a ƙasa take ba to ko da ba a ƙasan aka same ta ba na ne turbayar ma ƙasa ce ai ƙasa ce wato abin da ke sa nake so abin da nake so ku fahimta shi ne me yasa ya ce al'ar ya ce ƙasa kuma ya ce ƙasa hikimar hakan ɗin shi ne idan ka samu ƙasa ko da ba a ƙasa ba ne yawa za ka iya gogewa da ita kamar yadda ya zo a hadisi ai wannan hadisi ne ai wani salma ya ce dan ku ya zo da takalminsa zai yi sallah ya yi sallarsa da shi idan akwai wani abu na najasa a jikin takalminsa sai ya goga shi da gini shi ne tsarkinsa an gane da haka ko a jikin gini ne ka goge najasar ta fita shi kenan da haka irin ginin mu ginin kaza ko ginin matse ko ginin kaza ka goge shi kenan ka goge da biturab eh wannan kuma bil ard ka goga a kasa eh to wannan ma yana daga cikin najasar da aka yi mata sassauci najasar takalmi goge shi a ƙasa ya tsarkake shi ba sai an ji an sa takalmi a bokiti an wanke shi tas an fita najasar sannan ya tsarkaka ba an fahimta kama su hadbiyar a hadisu kamar yadda hadisai suka inganta akan cewa kufi ko takalmi goge su ma ya wadatar wa huwa al-muwafiqu lil hikmati shar'iyya kuma hakan shi ya dace da hikima ta shari'a ka zo zaka shiga masallaci da takalminka zaka yi sallah kuma ka tako najasa akan hanyar ka ta shigowa sannan a ce sai ka koma gida ka sa abokiti ka wanke da sabulu da omo ai kaga abin ya abu nan ko amma ka ce ka goga da bango kawai ko ka goga a ƙasa ka shiga masallaci kai sallar ka shikenan magana ta kare to ya dace da hikima ta kulawa da wahala wa mithlu hadha yana daga cikin irin wannan najasa mai sassauci masku sayfi saqili goge takobi mai kaifi asaqil mai kaifi wa sikinil jazzari da kuma wukar mahauci wa nahawiha da makamantansu wato takobi mai kaifi aka zo aka soki raƙumi da shi misali aka aka aka aka kashe shi ko aka yanka rakumi da shi, ko kuma aka yaƙi da shi, jini a jikinsa, to, shari'a ta yi sassauci a iya a share shi a share jinin da abin sharewa shi kenan ya wadatar a mai da shi gidansa abin da za ka ce mai kaifi mai kuda saboda idan za a dinga sa masa ruwa to zai lalata kaifin nasa to sai a share shi haka wukar mahauci wanda yake yanka da ita in ka je kama yanka kwata a kawo dabbobi guda goma sha biyar ashirin talatin ko in ka je ka irin wajen masu yankan hadaya a makka kaga an koro dabbobi ɗari uku ɗari biyar dubu ɗaya kawai ana kama su kaga ma ba ma zancen kwantarwa a ɗaure kafa a fuskantar da alkibla su za ga an babu wannan abin ba ba ba a kula da wannan saboda abin yayi yawa to kawai a kamo kunnan ne da yake wanci ba su da kafo su a kamo kunnuwan kawai sai dai ji cat kawai sai a wurga shi sai a sake kamo wani kawai cat sai a abin nan to irin wannan wukar da tsayawa wanke ta aiki ne ja to gogewa ya wadatar kawai in an yanka da tsumma a gefe ko da wani abun gogewa a gefe sai a goge sai a saki yankawa sai a goge sai a saki yankawa kaga a ce sai an tsinduma a bokiti an wanke an yi washi ma ruwan aje a zuba shi a ƙasa ko wani yawwa na in ba goge ba aka yanka wani an yi kuskure saboda ai jinin najasa ne an zo an daba a jikin wata dabba kuma eh an najasa ne walakin al-mashhura min al-madhhab sai dai abin da ya fi shahara a mazhaba fi hadhihi suwar a waɗannan dukka misalan shine suwar din da malam yake nufi la budda min ghasliha dole sai an wanke kawai mazi sai an wanke abinan kutsarin yaro sai an wanke abinan sai mai kuma amai aman yaro sai an wanke takobi mai kaifi sai an wanke wukar wane ne inda da takalmi duk ina misalan da ya bari shi a mazhaba sai an wanke na? ha? amma ambaliya ambaliya to amma zance mai inganci duk gabar da malam yayi magana akan ta dinnan hadisi ne zuwa kai sannan aka gane waɗannan al'amuran najasar su akwai sauki ga ta yadda kawai in an bi za a magance matsalar ba sai an kai ga hakan da mama in an inda a ce za a wanke din to shi aka fi bukata amma ana za nuna maka cewa akwai sassauci za a iya bin waɗannan hanyoyin a kawar da najasa wa qad taqaddama mimma huwa khafifun malam yace hakika ya gabata a karatunmu mimma huwa khafifun daga cikin abin da najasa ce amma mai sassauci an najasatul kharijatu min as-sabilaini najasar da ta fita daga kafafen nan na biyan bukata guda biyu alaihima ko yawa ta fita wacce take take kansu nan abin da yasa yace alayhi ma saboda ka fahimci akwai bambanci tsakanin fitar da kuma abin da ya saura akan wai akan wajen shine kawai yawa shi fitan hukuncinsa daban shine hadasi abin da ya saura kuma a bakin wajen to shi kuma akan sa muke magana ne shine ake magana akan sa don haka tunda magana ake akan gurbin to yanzu abin da ya saura a bakin shi ake magana a kansa annahu ya fi fi hal istijmaru ya gabata cewa istijmari wato gogewa da dutse yana wadatarwa bil ittifaqi malan yace da ittifaqin malamin mazhaba babu sabani akan wannan wa kullu ma shakka wato malam yanzu ya ƙaro mana daga cikin daga cikin najasa najasa kafifa shine najasar kan farji wacce aka yi sassaucin a iya gogewa a istijmari wannan ma malam ya raba shi a babin najasa mai sassauci wacce ba a tilasta sai an sa ruwa an wanke ba mala yace fa kullu ma shakka dukkan abin da ya tsananta washtaddatul hajati bi washtaddatul hajatu bihi bukatuwa ta tsananta da shi sahala fihi shari'u to sai kaga ita kuma shari'a ta yi sassauci a cikin lamarinsa an gane mai mala yake nufi ba galibi shari'a takan shigo da sassauci cikin dukkan abin da kuma ya tsananta wa bayi to duk yadda duk in ka leƙa ka ga sassaucin shari'a su kasaru su shan azumi su shafa akan kuffi su shafa akan rawani su yayyafi akan mazi duk za ka ga cewa waɗansu wurare ne wanda wato aka ɗan samu tsananin wahala to shari'a sai ta dubi wannan tsananin wahalar sai ta rage hukunci sai ta yi sassauci tare da cewa da dama za a iya yi amma duk da aka shirya ta ta duba wato wannan daɗi na wahalar sai ta yi sassauci irin wannan wahala ana ce mata almashakkatu za'ida mashakka da ta ƙaru me yasa aka ce mata za'ida saboda babu wani koyi ba ce akwai wahala a cikinsa na ba wani koyi ba wani aiki ba ce akwai wahala a cikinsa shi yasa ma Allah ta'ala ce la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa wa rai sai abin da za ta iya me yasa aka ce za ta iya wannan ishara ce zuwa ga cewa akwai nau'i na wahala duk abin da aka ce za ka iya to ishara ce zuwa ga akwai nau'i na mashakka a ciki amma za ka iya ɗaukan wannan mashakka ba tare da ka cutu ba don haka akwai mashakka adiya mashakka ta al'ada ta yau da kullum irin wacce ta dace da kowane irin aiki a yadda yake to irin wannan mashakka adiya ita shari'a ba ta canza hukunci a dalilinta saboda wannan mashakka ce gairu mutabara idan za a biye ta to ba za ma a yi bane kwata-kwata haka mashakka ce gairu mu'tabara an gane ko to irin wannan mashakka ba ta da hukunci to abin da ya ƙaru a kanta to shi yana da hukunci abin da ya ƙaru a kanta yana da hukunci shari'a takan yi la'akari da shi sai fa kullu ma shakka dukkan abin da ya tsananta washtaddatil hajatu ilayhi bukatuwa ta tsananta zuwa gare shi sahala fihi shari'u to shari'a takan yi sassauci a cikinsa kuma na ambata muku cewa ko da mazinna ce a ko da mazinna ce an ce mazinna me mazinna shine hali ko gurin da ake tsammanin abu an ce mazinna mazinnatu mashakka wato halin da ake tsammanin tsanani. To da ya zama mazinna, to hukuncin shari'a zai ratayu da shi, kamar tafiya, mazinna ce ta mashakka. Yawwa, ba lazumin mashakka ba tafiya ba lazumi ba ne na mashakka. Ba za a ce, in duk tafiya akwai wahala a cikinta ba, a'a. ba lazumi ba ne akwai yiwuwar a yi tafiyar kuma ba a wahala ba amma mazinna ce ana iya samunta ana iya rasa ta to shi kenan sai shari'a sai ta ɗamfara hukuncin ƙasaru da tafiya da ta ɗamfara hukuncin ƙasaru da tafiya sai shari'a ta yi wata hikima sai ba ta sanya mashakka ɗin illa ta ƙasar ba, sai ta sanya tafiya ce illar ƙasar. Tare da cewa mashakka ita ce haƙiƙa, amma safar kuma mazinna ce ta mashakka, ba haƙiƙa ba ce a mashakka. amma saboda sassauci irin na shari'a sai ta sanya tafiyar ce illa ina fata kuna fahimta mai nake nufi da illa a matsayin ku na ɗaliban ilimi sai ta sanya shari'a ita ce a tafiya ita ce illar kasaru ba mashakka ba na sababi ce kamar sababi za a ce mun ce sababi wani malamin usul zai mana dariya su suna dan bambanci amma dai za mu ce masa sababi don ku gane kawai yawwa a don haka illa ta kasaru shine tafiya ba mashakka ba mashakka mazinna ce ko a same ta ko kar a same ta to inda an an jingina kasaru da mashakka ta tafiya sai ya zama ba hali kai kasaru sai idan an samu mai mashakka amma da ba a jingina a illar da mashakka ba sai ya zama da zaran kayi tafiya kawai za ka kasar ko da ba mashakka amma dai a dalilin mashakka ce jama'a an gane? Don haka duk lokacin da wahala ta tsananta kuma aka aka tsananci bukatuwa zuwa ga sauƙi ta halafi shari'u to shari'a sai ta zo da sauƙin. Wa kazalikan najasatu idza kanat ala al-ardi haka nan najasa idan ta kasance a kan ƙasa fitsari ne aka yi shi a ƙasa a rubudi a turbaya aka yi fitsari fa yakfi fiha gaslatun wahida to yana wadatarwa a yi wanki ɗaya tuzhibu bi ainin najasati wanda wanki ɗayan wanda zai tafiyar da haƙiƙanin najasa ainun najasa haƙiƙanin ta ba abin nan ba ido ba da in ka ce idon haka ne amma abin da ake nufi da ita shine haƙiƙanin ta a daina ganin ta haƙiƙanin ta to haƙiƙanin ta ita ita najasa tana da kamanni biyu ne العين والأثر العين حقيقة الأثر علامة so hakikanin ta yana iya tafiya amma ya bar kuma asar to hakika shine gata nan itan jinin gashi nan in an taba shi ga dankonsa bayan gidan gashi nan in an taba shi ga dankonsa haka tana nan shi kuma asar shine ya tafi in an shafa babu shi in an lakata babu shi amma kuma gajensa nan ko ga yalonsa nan ko kuma jan ya tafi yalon ya tafi amma an shinshina ga warinsa nan to duk lokacin da najasa ainun ta ya tafi to la ya zuru asaruha sauran warin da ya rage ba zai cutar ba sauran kala da ya rage ba zai cutar ba an gane to nan da malam ya ce najasa a ƙasa yana wadatarwa a yi wanki ɗaya amma sai ya ce tuzhibu bi ainin najasati wanki ɗayan fa irin wanda zai tafiyar da hakikanin najasa kenan ba zai wanki ɗayan ba zai wadatar ba sai idan ya tafiyar da hakikanin ta an bar ganin ta kama amara annabi sallama fi kasli bawlil arabi kamar yadda annabi sallama ya yi umarni da wanke fitsarin ainihin wato da wanke fitsarin mutumin nan na ƙauye da ya zo ya fitsari a masallaci kuna da wannan labarin shahararre ne an yi sabba alaihi zanubun min ma'in akan a zuba wa ruwan a zuba wa fitsarin wato sau ɗaya na ruwa na guga an fahimta yawwa da ya za ka gane cewa hakikanin fitsari ya tafi a ƙasa an yi fitsari a ƙasa da ya za ka gane in ka zuba ruwa fitsarin ya tafi tunda shi ma jika ne ruwan ma jika ne na ruwayan zai zai fushi
jirwayan zai wuce ta ya za ku san gaskiya eh akan kasar ayi zan tun da ya ya ga ruwaye haka eh
ya ko bushe ba zai bushe ruwayan aha yana dan yana dan hada wani kamar Eh.
ya ya ya hada Eh, eh.
wani kamar da'ira eh ya zai bushe wannan abin da ya na gane to idan abu danye ne fa bai bushe ba bai yi jirwayan ba ha yawwa idan ruwan ya fi tsarin yawa idan ruwan ya fi tsarin yawa shine alamar ya tafiyar da shi amma abin da ka faɗa yana da muhimmanci idan kuma wurin ya bushe amma ya bar jirwaye to nan kuma ruwan ya kawar da jirwayen wannan alama ce ta ya kawar da fitsari sosai kuwa ruwan ya kawar da idan ruwan bai kai ya kawar da jirwayen ba alama ce ta cewa yana nan an gane Mm. ha zai zo nan gaba ka ka- ka- ka- ta karatu kawai ta karatu an gane kamar malam har yanzu yana bayanin najasa mai sassauci ne ko wa mithluhu mattasala bil ardi hakan nan iri ɗaya ne da wannan babin mattasala bil ardi abinda ya yake da alaka da ƙasa abinda zai haɗu da ƙasa a hukunci min al ahwazi na takkuna wal ahjari da duwatsu wa nahwiha da makamantansu yakfi fiha marratan wahida wato zubawa sau ɗaya yana wadatarwa ƙaulan wahidan fi hada kullihi Dan magana ɗaya a mazhaba magana ɗaya dukka akan wannan a mazhaba gaba ɗaya wato idan kun kula malam ya kawo wuraren da wuraren da najasar da ake yayyafi da wacce ake da wacce ake gogewa ko sai ya kawo fahimtar da yake a kanta saɓanin mazhaba haka ne da ya gama da ita yanzu yake kawowa kuma abubuwan da ya yi tarayya da mazhaba a kansu shi ne wato idan najasa ta da ƙasa sai an zuba ruwa ko kamar yadda ya bamu misali amma sai ya kawo hadisi kaga kenan mazhaba da ta tafi akan wankewa sauran ta tafi akan wankewa bai yi tarayya da mazhaba ba saboda dalilai sun nuna cewa ba sai an wanke ba amma yanzu wannan ya yi tarayya da mazhaba saboda dalili wankewa ya nuna da haka sai ya yi tarayya da mazhaba akan wannan fahimta an gane to kiyasi ne akan wancan fitsarin yaro mazhaba suka yi cewa dukkan abin da yake ya- yana da alaka da ƙasa kamar tafkuna tafkuna tafki na ruwa daga alhaut an gane ko amma wannan abin da ake nufi da alhaut mazhaban hanbaliya a wannan mas'alar suna nufin tafki na ruwa wanda ya bushe ruwa ne ya kwanta, to amma kuma ana da yaƙinin najasa ta shiga cikinsa ta masa tasiri, ta masa tasiri, sai ƙasa sai ta tsotse, Da ta tsotse wurin sai ya bushe. Shin wannan bushewar ta wadatar a matsayin tsarki ko kuwa bata wadatar ba, shine zancen da malam yake yi ɗazu. matsala ce ta saɓani cewa bushewa tana tsarkakarwa ko ku bushewa ba ta tsarkakarwa. Zance mai inganci idan bushewa ta tafiyar da najasar da alamar ta gaba ɗaya shikenan. da najasar da alamar da gaba ɗaya sun tafi nan ana nufin a ƙasa fa to shi kenan ya ɗaukaka kamar yadda ɗazun malam yake maganar jirwaye sai ya zama gurin ya bushe ko jirwayen babu an zo ma an kasa gane a ina ne aka fi tsarin shi kenan ya tafi babu shi amma idan ya bar alama kamar jirwaye to shi ne mas'alar mu yanzu da malaki magana a kai wal ahjari da duwatsu su ma idan an yi musu fitsari kuma sai alamar tare da cewa sun bushe amma alamar gata nan ga jirwayen nan wani hauya da makamantansu ya fifiya maratan wahida to yana wadatarwa a fara ruwa sau ɗaya kaulan wahidan fi hada kulli duka kan abin da ya shafi tafkuna da abin da ya shafi duwatsu magana ɗaya ne a mazhaba cewa a fara ruwa sau ɗaya in dai zai tafiyar da wannan wato alaman najasar to shi kenan ya tsarkaka an fahimta da haka ka ji matsalarka ta bushewa wa kadhalika ala sahihi hakan nan bisa ingantaccen zance an najasatu allati fi dhailil mar'a najasar da take jelar rigar mace ko hijabin mace ko jallabiyar mace kama sabata bihi hadisu kamar yadda hadisi ya tabbata akan haka wal madhhabu la budda min ghaslihi amma a mazhaba wai dole sai an wanke jelar jallabiyar mace ya tabbata a hadisi annabi alaihi salatu wassalam da ya umarni da ainihin wato mata su da Allah ya umarnin mata su sassauto da jallabiyarsu ƙasa wannan salama ya kamanta musu da me da ɗani ɗaya da ɗani ɗaya har umma wasiya take cewa ɗani ɗaya ma'aikin Allah ai yayi kaɗan ɗani ɗaya ya yi kaɗan ai idan suna tafiya diga-digin zai bayyana ya ce su sake zira'i amma kar su ƙara akan zira'i ya ja ƙasa to in sun kwashi na jasa fa ya ce guri mai tsarki zai tsarkake shi in sun gogi na jasa in sun yi tafiya a wuri mai tsarki shi kenan ya tsarkaka da haka a nan malam ya ce ya kawo shi a wurin wanki ɗaya. Ko? Eh, ya kawo shi a wurin wanki ɗaya, najasa da take wato jelan mace, ko? Zubi ɗaya, ya, zubi ɗaya na ruwa zai tafiyar da ita, amma a mazhaba sai an wanke. Akwai bambanci tsakanin zubawa da kuma wankewa. eh akwai bambanci zuba in an ce wankewa sai an sai an matse zuba kuma ba sai an matse ba wa kullu hadhihi al-masail mala yace dukkan waɗannan mas'aloli tu'allalu bil mashaqqa wato ana yi musu illa ne da mashaqqa ha an gano ce illa ce ba tu'allalu bil mashaqqa ana yi masu illa ne da mashakka ma'ana wahala wahala ce illar da ta sa aka yi sassauci a kansu bal kad takunu al mashaqqatu mujiba li adami ijabi ghasl al mutanajjis malam yace ba ma haka ba kad takunu al mashaqqatu ta iya yiwuwa tsanani ya kasance mujiba mai wajabta li'adam ijabi gazil mutanajjis ya kasance mai wajabta rashin wajibcin wanke abin da najasa ta taba akwai yiwuwar tsanani ya wajabta rashin wajibcin wanke abin da najasa ta taba ya zama ba dole bane mujiba da ijab yare ne guda biyu amma mun fassara shi da ba'ana ɗaya mujiba galibi a yaren malaman fiqh sukan ce kaza mujibul li kaza wani lokacin suna nufin sabbabawa ba wai tilastawa sabbabawa jawowa ya jawo abu da haka zai iya yiwuwa tsanani ya jawo rashin wajibcin kun gane wanke abin da najasa ta taɓa shi ka ƙaunin ashabi rahimahumullah kamar faɗin malaman mazhaba Allah ya musu rahama wala yajibu ghaslu jawanibi bi'irin nuzihat lil mashakka ba wajibi bane wanke jawanibi bi'irin gefe gefen rijiya nuzihat nuzihat wacce aka yi mata yasa lil mashakka saboda wahala rijiya ce mushe mutu a ciki awai na ce mushe ya mutu dabba ta mutu a ciki an gane ta yi mushe ta fatattake sai rijiyar sai ta ɓaci ruwan sai ya ɓaci annazku shine zagar ruwa an san zaga ko yaran garinmu ne a yasa da na fassara da zuba daidai bane ai yasa tono ne farface ne ai yasa tono ne annasfu kuma ɗiba ko kwashewa kwasa mu muka ce zaga ya zagi ruwa zago mun ruwa an gare to to kun ga aka ce a a zago ‘yan guguna gwargwadon girman najasar da tasirinta, a zago a zubar. To, gara a yanzu ana jefa sumo a ta ɗiba, ya ta zubarwa, amma ɗebowa da guga, ai zai yi ta jika bakin rijiyar, a ɗebo a zubar bakin rijiyar ta ƙasar rijiyar duk zai yi ta ƙasa ɓaya jiki. To wannan wurin ne malam ya ce, malaman mazhaba sun ce, la ya ji bugasulu jawanibi bi'irin, ba wajibi ba ne wanke bakin rijiyar da nuzihat aka yi mata, aka aka aka aka mata, aka yi mata kwasa, lilmashakka, ba yasa ba. A muka ce yasa malam abin, muka ce yasa za a fahimci, za a fahimci kafewa sai aka aka yashe. eh to ai yashewan yashewan eh yashewan ya dole in ka jiya sa to akwai sara akwai sara da riba da teku amma yanzu ruwa ne kundum za a jawo shi a ɗebo shi so in ka ce wa bahaushe ya sa to zai iya zai tafi tunanin wani abu tunanin zai nisa da yawa don haka rijiyar da aka yi mata kwasa ko aka aka janye ruwan cikinta don don a tsarkake ta to abin da ke bakin rijiyar to yanzu ba a cewa kuma sai an zo an wanke shi lil mashakka saboda hakan kuma wata wahala ce wata sabuwa a zabo kana ta wanke bakin rijiya eh wa kadhalika al ina'u alladhi takhammara fihi al asir hakan nan kwanan da wato asir tsimi ta kammara ya zama giya sun mata kallala sannan ya zama kunu la ya jibu gasluhu ba wajibi ne sai an wanke shi ba na karatun fiƙi yana da daɗi ina son wanda bai saba ba ya saba akwai akwai riyazatu zihin akwai riyazatu zihin ka dinga gani ana kwakulo abubuwa ana kwakulo kwakulo abubuwa wani abu ya baka dariya ka ce me ya kai shi da wannan kwakwala-kwakwala to amma duk yana daga cikin reality vein budun-buduma ne a cikin ilimi wato eh asir tsumi ne kaga ta kammara shine yayi tsami ya tsumu da in an sha zai bugar thumma takhallala sannan kuma sai ya baci ya zama kunu ita giya in ta baci sai ta zama kunu in aka yi giyar dawa lokacin da take giyar ta shine ta yi tsami kenan shine ta yi kyau za ta bugar idan aka ajiye ta aka ajiye ta kamar nono ne ajiye shi shi kuma ya ɗau wani lokaci sai ya sami ko to ita kuma idan tsamin ya tafi sai ta lalace sai ta zama kunu abla ko eh ta lalace ba giya ba yawwa to shine ta lalace ta zama kunu to malaman fiqh sun yi magana akan wannan idan giya ta zama kunu a matsala ta istihala malikiya suna da wannan matsala sosai istihala shine abu najasa ne sai ya jirkice ya zama wani abu kamar masai ya zama taki an gare yawwa giya ta zama kunu burkutu ta zama kunu da haka ta fita daga giya ta zama kunu to shikenan to kwanan idan an idan an zubar da ita ha? Dauka yi, ku tashi kuma magana. Malam kai gudu mana. An gane ko? An ba haka ba sai mai wauta ai. Ai mana. A to? An gane? To idan ya zama kunu aka zubar da shi, to wai kwanan a iya a sa wani abu a ciki nasa ne? To. Kwanan a iya a sa wani abu a ciki ba wai sai an sai an nemi ruwa an wanke ba musamman ma wurin da ake yin ba ruwa da za a wanke din shikenan a iya sa wani abu a ciki to wannan fa idan ma mun yadda cewa giya na jasa ne domin akwai wannan matsalar eh mai yiwa sai a mahallinta nan malam bai ce komai akai ba ya biye wa mazhaba kawai wa alaikum salam eh eh aha eh da ta ɓaci ta zama kunu yanzu abin da ya rage shi ne tana nan najasa ce ko ko ta ko ko ta fita daga najasa in ta fita daga najasa ta fita daga giya ma sai a sa su ga asha amma wanda suke ganin cewa najasa ce to kaga ba su shawo ba to ba najasa bace ba giya bace kunu ce ah ya zama kallu alkallu shine kunu an gane ko wa kadhalika alhafira allati fiha ma'u najisin idza tahura hakan nan bakin gaba ta ruwa bakin gaba ta korama shine hafira allati fiha ma'u najis koramar da cikinta akwai ruwa wanda yake na najasa idza tahura idan ya tsarkaka aka aka ko dai aka ja aka zuƙi ruwan da yawa aka zubar har ya tsarkaka ko kuma aka ƙara shi har ya tsarkaka ko kuma aka bar shi ya daɗe har aka daina jin abin gaba ɗaya ya tsarkaka to bakin gaɓarsa galibi ba abubuwa sukan zo bakin gaɓa su daddan ɓare ba to bakin gaɓarsa idan shi ruwan ya tsarkaka to wannan bakin gabar ba bukatar sai an wanke shi ba za a ce abu bakin bakin ƙoramar ai tabi ana wankewa ana wanke sai an zagayo ta da wanki ba wa kullu hadha qawlun wahidun fil mazhab mala yake wannan kalam wahid wa kadhalika ala sahih hakan nan bisa ingantaccen zance la yajibu ghaslu ma asabahu fa mukalbi saidi min as-saidi hakan nan la yajibu baya wajaba gaslu ma asabahu fa mukalbin wanke abinda bakin kare ya taba asabahu fa mukalbin bakin kare ya taba fa mukalbi saidi bakin karen farauta ya taba mina saidi na dabbar farauta li adami amri shari'i bi gasli mahalli zalika saboda rashin umarnin shari'a na a wanke wajen ai an yi umarni da wanke kwanan da kare lallaki to yanzu da ya je kama abin farauta ya caci wuyansa ya fasa ya gatsa jini ya fito dabbar ta mutu to wannan wurin da ya gatsa ya fasa din sai an wanke shi sau bakwai ula hunna bitturabi ko kuwa shine malam yace hakan nan zance mai inganci baya wajaba wai sai an wanke gurbin bakin karen farauta a jikin asai dabbar farautar ita ce asai saboda rashin umarnin shari'a da yin hakan kuma la bi ta'khirul bayani an waqtil haja inda a ce akwai bukatar wankewa to da lokacin da aya ta yi magana akan farauta manzo sallama yayi fashin baki da bayani akan farauta duka da sai ya ce amma ku wanke gurin da bakin ya taba tunda bai faɗa ba to babu shi a shari'a wal madhhabu la budda min ghaslihi amma a madhhaba dole sai an wanke wajen wa huwa dha'ifun mala yace wannan zancen ku mai rauni ne wa kadhalika najasatu wal janabatu fi dakhil al aini hakan nan najasa da janaba a cikin ido la yajibu ghasluha ba da ba zai an wanko ta najasa ta tsalluwa mutum fitsarin yaro ta tsallu a cikin ido to ba a cewa sai an bude idan haka an kwara ruwa an wanko ta ba wajibin sai an wanko me yasa shikenan ko janaba a ce wankan janaba sai mutum ya bude idan ya zuba ruwa sannan ya wanke wankan janaba an gane wa kullu hadhihi mahkumul laha bi tahara duk waɗannan an musu hukuncin tsarki ma a wujudu sababil munjis tare da samuwar sababi mai sa najasa lil hikmatil mazkura duk dai saboda hikimar da aka ambata ta wahala idan aka sa maka aka ce sai an wanke cikin ido ya kake gani Ga fikihun kenan ai. Yanzu ka ji dalilin da ya sa ba a ce ka buɗe idan ka zuba masa ruwa ba a wankan janaba. Saboda mashakka ne. Amma in ba dan haka ba sababin abin da ya samu fata jikinka ya same shi. Janaba ce shi ma yana jikinka. Amma abin da ya sa ba a ce ka gwale shi ka wanke wasu da wahala ce kawai. kuma shari'a ta maka sassauci ne ba wai dan babu a wurin ba wa amma al-istiraru ala baqa'in najasati fi badan aw thawbin aw buqa mala yace amma matsuwa kina istirar amma matsuwa akan wanzuwar najasa fi badan a jiki aw thawbin ko tufa aw buqatin ko guri wa sihhatu salati ma'a zalika da tare da kuma ingancin sallah tare da hakan fa tilka mas'alatun ukhra wannan wata mas'ala ce daban ko fahimce ta matsuwa akan wanzuwar najasa malai yana so ya nuna maka cewa wannan wani abu ne daban matsuwa akan wanzuwar najasa ba kanka muke magana ba me matsuwa akan wanzuwar najasa shine mutumin da yake da ciwon yoyon fitsari kullun jikinsa fitsari ne ko yake kwance a asibiti duk jikinsa jini ne a cikin jini yake ana wankewa yana fitowa jikinsa da tufafinsa baya rabuwa da jini wurin da yake sallar baya rabuwa da jini to ai wannan ya matsu da wanzuwan najasa an gane shine matsuwa da wanzuwan najasa shine istirar ka shiga cikin wani matsi da kunci ala baqa'in najasati akan sai dai ka zauna da najasar yanzu an gane basar irin wannan ya same ka a jiki ko a tufa au buqa ko wurin da zaka yi sallah wa sihhatu salati ma zalika tare da ingancin sallah da hakan din fatilka mas'alatun ukhra wannan wata mas'ala ce ta daban tarji'u ila sihhatil ibadati ma'a fadli shartiha yana komawa can zuwa ga ingancin sallah tare da rashin wani sharaɗinta al-ma'juzu anhu wanda aka gagara yinsa kama sai yaki insha Allah kuma da bayan zai zo nan gaba da haka ita matsala ce ta ajiz gazawa yau ba matsala ce ta saukin najasa muna magana kan saukin najasa ko tsakaituwarta ko tsananinta kar ka shigo mana da wannan abin shi matsala ce daban ita matsala ce ta gazawa kan kawarwa وقد تقدم مما هو خفيف mala yace ya gabata daga cikin abin da yake najasa ce mai sauki mai sassauci an najasatul khalisa wa amma taqil amma najasa wacce take a mai nauyi minan najasati daga cikin wato najasa fa najasatul kalbi ita ce najasar kare wa ma ulhika bihi da abin da aka hada shi da kare a hukunci minal khinziri nan alade fa innahu la budda fiha min sab'i salatin nan kan dole sai an yi wanki bakwai wa an yakuna ihdaha bi turabin wa nahwihi ya zama ɗaya daga cikin bakwai ɗin a yi shi da turbaya wato ƙasa wa nahwihi da makamancin ƙasa kamar omo ko sabulu kama amara bihin nabiyyu sallallahu fi najasatil kalbi kamar yadda annabi sallallahu alaihi umarni dangane da najasar kare wa alhaqal ulama bihil khinzira malamai kuma sai suka sadar da alade tare da kare li'annahu sharrun minhu domin ya fi kare ma wato sharri. Wannan najasa mai tsanani kenan da aka umarni da wanke ta har mai har sau bakwai. Amma matsala ce mala ya dukunkuna ta, ana magana ne akan bakin kare ko jikin kare. Ana magana ne akan bakin kare, ba jikin kare ba. Kare in ya shafa mutum sai ya ji ya wanke sau bakwai kenan. Bakinsa ake magana. والنوع الثالث نوع نوع ما سوى ذلك من النجاسات duk najasar da ba wacce muka ambata ba shine mutawassitin najasar da duk ba ita muka ambata ba alal badani aka same ta a jiki aw thawbi ko tufafi aw awani ko kwanoni wa nahwiha da makamantansu fala budda fiha min zawali ainiha wannan dole ne a kawar da hakikaninta ƙaunan wahidan zance guda ɗaya wa hal yushtaratu ma'a hadha ghayrahu am la shin wai tare da wankewan an sharɗanta wani abu daban ko kuwa malam yace as-sahihu zance mai inganci annan najasata kawai ita najasa mata zalat duk lokacin da ta kauce ala ayi wajahin kana ta kowace fiska ta kauce bi ayyi muzilin kana da duk abin da zai kawar da ita ta kasance annal mahalla ya tsoro to gurin yana tsarkaka min ghairi shirati adadin ba tare da shaddanta sau kaza ba wala ma'in ko ruwa wa huwa zahirun nususi kuma shine abin da yafi bayyana a nasoshin shari'a haitu amara shari'u bi izalatin najasati yayin da shari'a ta yi umarni da kawar da najasa wa azalaha taratan bil ma'i ko wani lokaci shari'a ta kawar da najasar da ruwa wa taratan bil masi wani lokaci kuma manzon salama kai wani lokaci ya kawar da ruwa wa taratan bil masi wani lokaci da sharewa wa taratan bil istijmari wani lokacin kuma da da da gogewa da istijmari da gogewa da dutse ko wa taratun bi zari zalika wani lokaci kuma da ma wani abin da ba wannan ba kamar katsewa wa lam ya'mur bi ghaslin najasati sab'an kuma bai yi umarni da wanke najasa sau bakwai ba siwa najasatul kalbi in banda najasar ko siwa najasatul kalbi in banda najasar kare an fahimta da haka tambayar da malam yayi kafin ya amsa shine shin kawar da waɗannan najasar kawar da hakikaninta ya wadatar ko sai an hada da wani abu me wani abin da yake nufi niyya ruwa adadi waye waye ko kuma kawai a ce ga ta yanzu babu ita an kawar da ita shine bukata zance mai inganci a ce babu ita an kawar da ita shine kawai bukata kamar yadda malam zai yi ta mana bayani a nan gaba kuma lokacinmu ya kare doguwar matsala ce to amma lokacinmu ya ƙare mun samu kanmu a wata kan gaba da ba za ta ƙarasu ba ba kusa ba balle mu ƙara mintuna mu ƙarasa sai mu hakura a wannan gaba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan abin da muka yi na daidai ya gafarta mini abin da na yi kurakurai wa sallallahu wa sallim ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kuma insha Allah shine karshen karatun mu sai bayan azumi sai kowa ya alama a yadda aka tsaya in za mu dawo karatu sai kowa ya karanto daga yadda muka yi saboda mun zo ba sai mun maimaita ba sai kawai mu dora Allahu ta'ala alam wassalamu alaikum wa rahmatullahi